أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين bayan haka yau muna ranar asabar takwas ga watan ramadan na shekarar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda haka shi daidai da tara ga watan hudu miladiya 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tafsir amma a samu mai kula da yara da haka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz qataltum nafsan kutunu mana ya ku bani isra'il yayin da kuka kashe rai na shi wannan mutumi cikin banu isra'il wanda ake ce mashi amil sunan shi kenan yayin da kuka kashe wannan rai fadara'atun fiha sai kuka rika turereniya da cunkudedeniya a cikin lamarin wannan rai din wa'annan suna cewa ba su sun kashe shi ba wa'annan suna cewa waɗannan ne waɗannan suna cewa ba mu bane ku ne shine ma'anar fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah madaukakin sarki yana fitar da abin da ko kasance kuna koyewa ma'ana yana bayyanar da shi zai bayyanar da shi kowa ya gane to wannan aya malaman tafsiri da yawa sun ce shi wannan aya ita ce farkon kissa din gaba daya wa iz qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara da sauran ayoyin da muka karanta a jiya wannan duk tsakiyar kissan ne ita wa iz qataltum nafsan shine farkon kissa ai dama kisan kan shi ya haifar da cewar a yanka saniyar ko ai kisan kan ne yasa annabi Musa ya gaya masa wannan cewa a yanka saniya suka dinga tambaye tambaye na kure har ya kai su zuwa ga saniya wasu take duk a duniya gaba daya guri daya za su same ta shine wajen wani matashi wanda yau in Allah ya yarda za mu yi kisar wannan matashi din wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha فقلنا اضربوه ببعضها na'am
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah madaukakin sarki ya ce faƙul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce in ji Allah madaukakin sarki idribuhu bi ba'dha ku buge shi da sashen wannan saniyar wadda aka yanka ma'ana shi wannan mamacin wanda aka yi mai kisan gilla to ku buge shi da wani abu daga cikin jikin wannan saniyar da aka yanka malamai sun ce kaga shi dai Allah madaukakin sarki bai ce a buge ta da abu kaza ba ko ya ce dai da sashi to malamai sun yi saba sabani iri iri wasu suka ce harshen ta ake nufi shine sashi din domin harshe shine mahallin magana shi ko mutumin su ake yi magana ya faɗi waɗanda suka kashe shi da haka harshen ta aka sa aka buge shi in ji wasu malaman wasu malaman suka ce a'a ba harshe ba akwai wani kashi azabin zanab a baya karami shi aka ɗauko saboda shi wannan ƙashin baya ribewa kowane ɗan adam yana da shi duk dabba tana da shi bai ribewa kuma ko me aka yi ba zai ribe ba shi wannan ƙashi domin a jikin wannan kashin ne Allah zai ƙara raya halitta nan gaba kasa har dabbobi su ma za a raya su hadisi ya zo cewar ah, za a mai da haƙoƙa zuwa ga masu su ranar alkiyama hatta yuqada lishatil zalha'i min ash-shatil qarna har sai an yi ramuwa ga akuya wadda ba ta da ƙaho abinda akuya mai ƙaho ta mata sai an rama duk sai an tada ki to wannan kashin na baya an ce shine Allah ya umarni a dauko shi tunda da shi aka aka ake sake maido halitta nan gaba ta zanto ta rayu an gane to da shi aka bige wannan mutumi ya dawo ya rayu yayi bayanin da yayi wasu kuma malaman suka ce da cinyar sa din saboda ita cinya da kake gani tana da tasiri wajen rayuwar abin mai rai sosai kuma tana da tasiri to ita aka dauka aka buga wasu suka ce a'a da wajejen kugu din nan ne an dai yi maganganu da yawa shi da Allah madaukakin sarki tunda bai faɗa ba babu wata hikima wajen kutsawa cikin yin ta'ayin taccanta cewa kaza ne kawai dai mun yi mun yi imani da cewa an dauki wani sashi ba garanti wani sashi na wannan saniya an an bugi wannan mutumi kuma ya rayu ana bugun shi da wannan malamai suka ce fahayiya kawai sai ya tashi da rayuwarsa kawai bai mutu ba ya tashi tsaf sannan sai ya ce katalani fulanun wa fulan da wane da wane su suka kashe ni alhali wane da wane nan fa su ne suka kawo ƙara an kashe masu baba su sun yi tunanin za su sha a haka su samu gado kuma su sa a kashe wasu mutane daban ya ce wane da wane su suka kashe ni annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi umarni aka kashe su kuma aka hana su gado dama shine hukuncin wanda ya kashe wanda zai gada a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam inda kisa ne wanda yake na ganganci kuma har wannan shari'a din ta manzo alaihi salatu wassalam duk wanda ya kisa kisan ganganci to za a in dai kisa ne irin na gila ba a yin afuwa sai an kashe shi kuma ba zai samu gadon wanda ya kashe saboda ya ci gadon ba kazalika yuhyi Allahu al-mauta kamar dai haka ne Allah yake raya matattu yadda kaga ga mutum a kwanta a mace amma an dauki wani sashi na jikin wannan dabba an bige ta da shi an bige shi da wannan sashi kuma gashi ya rayu kuma yayi magana kowa ya ji to kamar haka Allah yake raya matattu wa yurikum ayatihi sannan kuma yake nuna maku ayoyinsa na lura la'allakum taqilun domin ya zanto kuna fahimtar ikonsa cewar ba abin da bai iya ba to wannan tana daga cikin kisoshi da ke cikin surat al-baqara na yanka saniya da raya matacce da abin da ya shafi wannan to yadda wannan kisa take kamar yadda al'allamatu sawi wanda ya hashiya na tafsir jalalai ya kawo wannan kissa ya ce asalin abu cikin banu isra'il akwai wani mutumin kirki salihin bawa ne mutum ne managarci sosai waliyin Allah ne a cikinsu yana da wata mata ita ma matar irin ta ce waliyar Allah ce kaga sama haske ƙasa haske kenan ko dukkan su miji mutumin kirki waliyin Allah mata mutum ya kirki waliyar Allah rannan ta samu ciki bayan ta samu ciki sai ta haihu yaro yana karami sosai sai shi kuma nan bawan Allah managarci sai jinyar mutuwa sai ta same shi rashin lafiya na mutuwa da ya ga alamar ba zai tashi ba sai ya kira matarsa yake cewa wance ni ko akwai wani abin da nake so in gaya mai wannan yaron nawa karami da zai taso ba zan ban mai gadon komai ba sai gadon gadon saniya ban da komai ban ban wani abu na duniya ba saniya ce kadai karama gata saboda an haife ta ne ita kuma uwar ya ya sai da ita yayi wasu hidindimu na shi yace wannan wannan karamar saniyar da na zan ban mashi zan kai ta ajiya a cikin daji kaza ya faɗi sunan daji ya ce zan kai ta a nan gudun zan bai wa Allah ajiyar wannan saniya an gane ku zan kai ta ajiya ya ajiye ma wannan yaron nawa saboda haka ita nan ai mata ce kila wani zai iya zuwa ko a zare mata idanuwa ko a zo a nuna mata fin karfi ko in dabba ta yi ta a tace da makamancin wannan ya ce to zan je zan kai ta wato daji kaza zan ba da ita ajiya idan yaro na ya taso ya girma to ki umarce shi ya je wannan dajin ya ce ya Allah ina tawassuli da annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub ka bayyana mun da dabba ta wacce babana ya ban man ita a matsayin gado sai in yi haka wannan dabba za ta zo zai rike ta kuma ya ci gaba da amfani da ita ta ishe shi ya yi rayuwarsa da ita kaga wannan bawan Allah na kwarai wannan kai ajiyar da ya shi kai shi ai wani nau'i ne na karama wani nau'i ne na karama ya kai ta sannan ya dawo shi kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa bayan Allah ya ɗauki rayuwar shi yaro yana girma sai ya ɗan taso ya zanto zai iya zuwa daji mahaifiyar ta mai training akan ya nemi na kai shi kuma haka ake so iyaye su yi wa yayin su training kar ka taso da ɗanka ka nuna mai komi sai dai ke mishi a'a ka rika nuna mai wasu abubuwan ya rika yi da kanshi saboda rayuwa tana da tsawo kuma tana da canje-canje iri-iri ni na ga akwai mutumin da na san shi zan yi cewa mun taso ma makaranta ɗaya ba nan garin ba inda inda muka zo na makaranta mun koyi noma mun iya noma da hannunmu sosai to wannan noman akwai lokutan da al'amura suka rikirkice mashi da wannan iya noman da ya yi a zaman makaranta ya kwaci kan shi ya iya gyara rayuwarsa da wannan noman da ya yi inda bai iya bawa kaga da haidai ya dinga shan wahalar duniya bai sa haka wannan mahaifiya ta so ta koya ma yaron ya je daji ya samu itace ya saida kuma ta mai tarbiyya ta addini mai kyau idan ya saida wannan itace sai ya raba kuɗin gida uku kashi daya ya hidimta wa kansa da shi abinci da sauran abubuwan da ke yake bukata kashi na biyu kuma ya hidimta wa mahaifiyarsa da wannan kashi na biyu kashi na uku kuma sai ya samu wani gajiyayye wanda shi bai iya komai ko wani kila mataki wanda bai iya komai ko wani wanda ko da zai iya komai din amma dai Allah ta'ala bai bashi ba yana cikin wahala sai ya bashi wannan kashi daya zai kwana bai da komai haka yake rayuwa gobe ma ya ƙara nema to da ya kai matsayin ya girma sosai ya zama matashi kirce kai ɗana zo nan kaji kaji mahaifinka abin da ya ce ni kun ban taɓa zuwa ba ya ce dai ya baiwa Allah ajiya so da haka yadda ya faɗa ka tafi dajin ka je ka faɗi yadda ya faɗa cewar kana yin tawassuli da annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub Allah ya fito maka da wannan wato ainihin saniya ya je ya tsaya wannan daji ya daga muryar sai ce ya Allah ina tawassuli da annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub Allah ka bayyana min da saniya ta wacce babana ya baka ajiya sai ga saniya ta taho mai kiba nagartattawa babba sosai to ai Allah aka ba ajiya ko shi ko Allah ka san ai ba zai tozar da abinda aka ba shi ajiya ba sai sa ma'aiki alaihi salatu wassalam kahin muci ya kasance idan wani mutum ya zo za su yi bankwana da shi mutumin zai yi tafiya sai ma'aikin Allah ya miƙo hannunsa shi ma mutumin sai ya miƙo hannunsa sai su gaisa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo alaihi salatu wassalam ya rike wannan hannu sai ya ce ma wannan mutumin astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa kawati ma'amali na baiwa Allah ajiyar addininka duk inda zaka kar Allah ya sa addininka ya lalace ka zanto ka rasa addini kuma na baiwa Allah amanarka kai dinnan ya kare ka ya kuma ya kuma ya kuma rike mana karshen aikinka idan mutuwa ce a wannan tafiya Allah ta'ala ya saka cika da imani kenan duk wanda za su yi ban kwana da manzo Allah sai yayi haka kuma aikin Allah saboda karamci irin nasa idan ya rike hannun ma'aiki ba zai ci hannun ba har sai shi mutumin ya gwada so ya rasu da ai zan tare amma aiki zai ci gaba da rike hannun kaga shi ake samun albarkar sa amma kuma ya rike sai dai kai idan ka gaji sannan sai ka gwada so ya rasu da ai zan tafi to wannan haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yake kuma shi abdullahi bin umar an ruwaito haka yake yi idan zai ban kwana da mutum sai ya mai haka to mu ma din kuma haka ya kamata mu rika yi to wannan mutumi ko in ce wannan matashi ya jawo wannan kasaitacciyar saniya kuma saniyar saboda babin karama sai ta mai magana ta ce ka hau baya na mana sai ta duka sai ce mahaifiyata ba ta umarce ni in hau bayan ki ba ba zan hau ba ina ba ta an gane wannan to kuma abin da na tsammance mana kaɗan shine kullum da daddare wannan matashi yakan raba dare gida uku kashi na farko yana kwanciya ya yi bacci ya huta kamar yadda manzo Allah ya faɗa inna li nafsika alayka haqqan ruhinka da zuciyarka suna da haƙƙi a kanka ba a yadda kullum kai ta kwana ba kai ba ka yin bacci ba a'a a bauta wa Allah kuma a kwanta a huta to wannan matashi ya raba dare gida uku kashi ɗaya ya kwanta ya yi bacci ya huta kashi na biyu sai ya ya bauta wa ubangijinsa a kashi na biyu kashi na uku kuma yakan je gun mahaifiyarsa ya tambaye ta ko akwai abubuwan da take bukata da daddaren ba banda hidimar da yake mata da rana kaga mahaifiya wallahi ba karama al'amari bane yasa wani mutum ya zo da mai yake cewa man abaru ya rasulullahi wa zan kyautata mawa a wata riwayar man ahaqqun nas bi husni suhbati cikin mutane wa ya fi cancanta in kyautata mai mu'amala sosai maiki sai ce ummuka mahaifiyarka yace ya rasulullahi sannan sai wa sai ce mahaifiyarka dai a gyara yace ya rasulullahi kuma sai wa sai ce mahaifiyarka dai ha ila yau kaga sau nawa kenan sai ce ya rasulullahi sannan sai wa sai ce summa abaka a wata ruwayar summa abuka kuma kowanne yana da fuska yace sannan kuma sai ka tabi mahaifinka kuma shine mataki na na hudu mahaifiya tana da kaso uku yana da kaso daya to haka haƙƙin mahaifiya yana da girma kuma duk wanda ya kyautata wa mahaifiyar shi Allah ta'ala ba zai tozartar da shi ba ba zai tabar da shi ba so da haka kyauta ce ta Allah ya bar maka iyayenka a raye sannan kuma gefe na biyu duk wanda ka rasa cikin iyayenka ma'aiki alaihi salatu wasalam ya sanya maka wanda in ka kyauta samawa kamar ka kyauta wa mahaifin ko mahaifiyar dan kar alhairin ya yanke ma dan adam idan kana da kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya kamar da yar mahaifiya in akwai ta in dai babu yan sannan a dawo wajen kanwa in kana da yar mahaifiya to duk alhairin da kai mata tamkar kayi wa mahaifiyar da ta tsugunna ta haife ka in ji manzon Allah ba wani bambanci in kana so ka samu albarkar mahaifiyarka ta rasu je ka wajen yar uwarta kai ta mata duk alhairin da zaka yi ko da ba ta godewa kuwa ba karka damu da wannan zaka samu fa'idar da kake da za a samu kamar mahaifiya aka yi mawa haka nan kuma idan mahaifi ne ya rasu wanda zaka ci gaba da kyautata mawa shine babban wanku haka ma'aiki ya faɗa kaga nan ba a ci kanin uba ba kowan uba shi kuma nan ba shi ya kace ba shi ma yana da falala irin tashi amma dai ba shi ne matsayin mahaifi ba idan ba mahaifi akan babin kyautatawa babban wanku an gane ko sawa'ul uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne babba ne to shi ne wanda ke da wannan mataki na daraja in kai masa kamar ka yi wa mahaifinku in ka girma shi kamar ka girma mahaifinku in ka wulakanta shi kamar ka wulakanta mahaifinka da haka sai mu rike wannan da kyau to haka yake raba daren shi gida uku wannan dabba ta saniya ta nemi ya hau ya ce a'a ba zan hau ba mahaifiyata ba ta umarce ni ba da haka mu tafi sai ta ce mashi aikuwa da ka hau ne da shi kenan ka bata al'amura duka inda ka sake ka hau ne da shi kenan komai ka lalata shi gaba shi kenan suka tafi aka je wajen wannan mahaifiya ga saniya tubarkalla sai ya ce to ai yanzu sai da saniya zan yi saboda in yi dari in yi dari sai ce to ina ina umarta ka je ka sai da wannan saniya dinari uku dinari uku kowane dinari daya matsayin haka ne dubu ishirin da hudu misali sau hudu ina tunanin dubu casa'in da shida ina tunanin haka to dubu casa'in da shida shine matsayin dinari ɗaya to ninka ta gida uku an gane ko ya wuce ya kai wajen nawa kenan ya kusa dubu ɗari uku ko haka ne ko dubu ɗari uku ba wata yan dubanni kaza to ta ce ka je ka saida ta wannan shine shawara ta ka saida ta iya kuɗin nan kawai yana ta cikin tafiya hanyar kasuwa zai je saida ce ga mala'ika ya zo ya gitta mashi mala'ika a siffa ta ɗan adam yake cewa kai bawa Allah ina zaka da wannan saniya sai ce zan je in saida ta ne dinari uku mahaifiyata abinda ta ce in saida kenan yace to ni ko da zaka saida min ita dinari shida amma ba sai ka je ka ga wa mahaifiyarka ba da na tsaya kawai ka juya da kudin ka da yawa da Allah idan ni ne ko kai an sai ce alhamdulillah to amma shi ina mahaifiyar shi darajar ta abun ta darajar ta abun shi ya fi karfin haka yace ban yadda ba yadda ta ce min dinari uku zan saida shine shawararsa shawararsa kawai zambe sai dai yanzu idan na koma in je in tambayo ta yace to je ka tambayo ta da je je ya gaya mata wani mutum ya ce in zai saya dinari shida sai ta ce je ka sai da mai dinari shida din na yarda da wannan shi yana zuwa ya ce kawo dinari shida mahaifiyata ta yarda sai ya ce to ni kuma yanzu dinari sha biyu zan siya amma fa ba sai ka gaya mata bai ce a'a lallai sai na gaya mata ba zan yadda in sai da sama da dinari shida ba sai ta sai ta sani sai ya je ya gaya mata da ya gaya mata sai ta ce kai idan dai ba amince da karatunmu ba farkon kissa ina ci dama ita ma waliyar Allah ne to kuma ita ka san qulubul awliya ilaha uyunun tara ma la yarahu an-naziruna wa afidatun tadiru bighairi shakkin ila malakuti rabbil alamin zukatan waliyai suna da suna ganin abin da masu gani haka ba su iya ganin shi kuma zukatan waliyai suna da suna tashi zuwa ga hafa da ubangiji wanda ya san wannan ya san wannan matsayi ne wanda Allah ta'ala ya kai shi ya sani to sai ta gano cewa wannan mutumin da yake ta tattar da sunukin nan yana tsarawa ba mutum bane mala'ika ne Allah ta'ala ya sanar da ita sirce kai yaro zo ka wannan mutumin ba mutum bane mala'ika ne idan ka je gunshi ka ce mashi kana neman shawara wai ya sai a sai da saniyan nan ne ko kar a sai da kawai yaje ya aikata yadda mahaifiyar shi ta umarce shi yace gaskiya kar a sai da wannan dabba a je a ajiye ta gida nan gaba za a yi wata rigima cikin banu isra'ila za su kashe wani mutum za su nemi saniya za su dinga tsanantawa kansu har su kai ga sifar wannan saniyar to za a zo wajen ku a neme ta a siye ta kar ku yadda ku saida ta sai da cikin wannan fatar saniyar da na zinari shine kudin ta kawai in an ce ba haka ba kar ku saida to haka ake suka zo suka ajiye har wannan rikicin da muka karanto jiya ya faru aka zo a suka dinga cewa wata iriya wata iriya har aka sabanta musu ta wannan kaga Allah yana azurta mutane da mutane ko Allah ta'ala yana azurta mutane sai yasa duka arziki gaba ɗaya hannun Allah yake in Allah ya ga dama abinda ba a zata ba sai Allah ya azurta ka da shi mun sha ganin wannan mun akwai kauyen da muka je waliji aka nuna mana wani mutum irin ginin kwaranda din nan ya je kawai kuma shi bai ma taba zuwa ba sai shekara wani aboki shi ya matsa min shi aboki shekara da shekara wai yana zuwa sai dai a dan samu wani abinci da makamancin su amma shi yana zuwa ya zo ya samu na miliyan goma sha biyu ya ce to shi kawai ya dawo gida a ci gaba da ginin kwaranda shi ba zai ci gaba ba saboda Allah ta'ala ya so ya ba shi arzikin kawai yasa wato ya zamto ya samu arzikin cikin sauki to haka wannan matashi ya samu arziki mai yawa ka auna a gani ba fatarsa a bude ta a cika ta da zinari zinari wa jama'a yanzu ko so aka yi a cika ta da naira dubu-dubu kawai kai kana tunanin miliyan nawa fatar ta kuma saniyar gawurtatta babba mai girma al'amarin yana da yawa ba da haka wannan matashi ya dawo mai arziki mai wadata mai girman wadata sosai saboda albarkacin biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa ya sa ya samu haka to kahin mu nan gurin zan so in gaya mana wasu abubuwa guda biyu na farko bin iyaye farilla ne karka dauka wai wani abu ne na ra'ayi a farilla ne dole ne mutum ya biyayya ga iyayensa idan mutum yana biyayya ga iyayensa ya bi umarnin Allah ne, mutum ya san wannan in mutum yana saba wa iyayensa kuma ya saba wa Allah ne kuma mahaifinka ko mahaifiyarka manzon Allah ya ce su ne tsakiyar kofar aljanna idan kana so ka shiga ka kyautata masa zaka zo zaka shiga in kuma kana ka tozarta su to ba za ka shiga ba a gane wannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce abubuwa guda biyu Allah yana gaggauta bayar da sakamakon su tun a nan duniya akwai zalunci duk azzalimi sai Allah ya gwada mai karshen shi tun a duniya sai na biyu shine saba wa iyaye duk wanda yake saba wa iyayensa shi ma sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mai kuda a wannan rayuwar ko mahaifiya ko mahaifi duk wanda ka cutar ka azabtar ka saba mawa ka wulakanta shi ka tozarta shi baka ji maganarsa ba bai ji daɗin rayuwa da kai ba har ya bar duniya wayo wannan sai dai a ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai haka bari ya bar har ya bar duniya kuna a haka to al'amarin yana da nauyi kwarai da gaske kai iyaye ba ko sun bar duniya ma fa akwai sauran haƙoƙa guda biyar nasu a kanka in ji manzan Allah haƙoƙi guda biyar shi ne abinda wani sahabi ya zo ya tambayi mai yake cewa ya rasu Allah halbaƙi alayya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima ya rasu Allah shin ko akwai wani abin da ya rage min na biyayya ga iyayena bayan sun yi wa fati ma'aike ta yi na farko yi wa iyaye sallah sallah haƙƙin ƴaƴa ne in suka yi kowa ya zo in sun ga dama sai wani cikin su ya shiga ya wa mahaifinsu sallah haƙƙin su ne ba wanda ya fi kusanci da su sama da da shi sama da su ko kuma su za su yi samu malam wani yi mai sallah shikenan kar wani ya kawo wani abin nan shi yasa akwai abin da ba sai na faɗi suna ba saboda wasu dalilai wani babban malami a nan garin an zo an yi rasuwa sai ga 'ya'yan mutumin da ya rasu da to gauraye-gauraye ne akwai can akwai can haka sai wa'annan suka ce malam wane yi mai sallah wa'annan kuma suka ce a malam wane yi mai sallah kuma duk 'ya'yan da suka faɗa to sai shi malamin da ke yana da hikima sai shi tsakani da allah shi wannan wanda yake kwansarin nan idan da zan tada sallah malam wane ya tada sallah malam wane zai bi sallah ba ni zai bi sallah ba da gani ba zan zawo kai na ba malam wane bismillah shiga kai mai sallah tunda da ku ya yarda ba wata matsala da shige sallah to dan Allah inda ana haka da ba samu sauki ba a dubi shi mutumin wajen ka kan me yake kuma in inda za ku yi kanku adalci kan abin da ya rayu ya yadda da shi ku samu malaman da ya yadda da shi in ku ba za ku yi mai ba ku tura su hesi mai sallah shi ke nan tunda inda yana da rayuwa su yake bi ba waɗanda kuke nema ku kaka ba mai ba da su ya yadda su waɗanda kuke nema ku kaka ba mai din ba hai bai hai yadda da su ba zai iya zama wani nau'i na saba mashi dan shi bai gamsu da su ba da waɗannan ya gamsu kaga zai zauto ga babanku a kunsa amma kuna bizire ma al'amarin da yake a kai sai an yi hatara wajen wannan to wannan shine haƙƙi na farko yin sallah ga mahaifi sai kuma na biyu nema mashi gafara uwa ko uba wannan kuma iya rayuwarka duka har ka bar duniya wannan haƙƙin na nan kanka kaga shi sallah ai da an yi an gama shi kenan amma nema wa iyayenka gafara har su har ka bar duniya kana yi kuma yana da fa'idoji da yawa fa'ida ta farko kai ma Allah zai baka waɗanda za su baka ko da baka taba haihuwa ba duniya sai Allah ya hada ka da waɗanda su ma za su tare ma gafara in kuma ka haihu to wannan kana ma kuwa fa'ida ta biyu kuma Allah zai rika bude ma kofofin alhairi da arziki in kana yi wa iyayenka wannan neman gafara din kaga abubuwa nawa kenan guda biyu ko sai ce da kuma zartar da alƙawarin su in mahaifinka yayi wani alƙawari ko a bawa na kaza ko a yi mawa na kaza ko kar a yi kaza a kiyaye wannan cewar ya bar duniya ku zo ku canza wannan ba karamin mummuna al'amari ba wanda zai iya kawo mutum ya shige cikin jerin masu saba ma iyayensu iyaye ba mahaifin ya rasu ko mahaifiyar amma ka shiga cikin jerin mai saba wa iyaye shi yasa yana da cikin muwadda malik a lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan halifanci ba a daɗe ba kawai sai ya tara mutane ce ala man kana lahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daynun aw idatun aw shay'un falyuwafina naqdi duk wanda ya san yana bin manzon Allah bashi ko manzon Allah ya mai wani alƙawari ko akwai wani magana da suke da annabi suwa zai bashi kaza ya zo mu za mu bada sai wani mutum ya zo na masa sunan sahabi ne ita ni ko manzan Allah ya ce min idan dukiyar baharai ne ta zo zan ibi dirhamai haka sun gane ko sallallahu alaihi wasallam ba kirga yace zan ibe su haka in baka in ƙara ebowa haka in baka in ƙara ebowa haka in baka manzan Allah ya gaya min haka to da dukiyar baharai ta zo dama shine sayyidina Abubakar din ya faɗa hakan dama saboda ta dukiya ce mai yawa sosai sai ce to yanzu yadda za a yi yadda annabin ya faɗa hannuna bai kai hannun annabi ba in ji sayar na abubakar ya ce amma dai bari ka gani sai ya ɗebo ɗin shi ma sai ya watso mai ya ce ƙirga wata ruwa kuma an ce shi mutumin shi ya yi bayan ya jefar amma ta farkon nan sai da ai manzo Allah ta zai yi ba haka to ga halifa annabi kuma shi zai yi ba sai ya ƙirga sai ya ga dirhami 500 yace to shikenan mai sauki ne sai ka ebi dirhami dubu ɗaya cikin waɗannan ka haɗa da waɗancan kaga sun zama haka ɗin da hakan da kuma haka ɗin kaga ya cika wa manzan Allah alƙawarin dai to haka duk idan mahaifinka ya yi wani alƙawari to ka tabbatar da ka zartar da wannan alƙawarin kuma ma abu na biyu kuma ma'aikin Allah cikin jinyarsa ta wafati akwai rundunar da ya shirya za ta tafi can wani guri da ake sai mashi mu'utata ya shugabantar da usamatu bin zaidin shine shugaban rundunar to rundunar za ta tafi sai manzo Allah aka gaje shi ya tsanani suka dakata ba su yi ba haka dai kamar su tafi ba za su tafi har sai da manzo Allah ya wafatu suka tsaya bayan an tabbatar da halifan da sayyidina Abubakar yace to farkon abin da zan fara yi shine zartar da wannan rundunar zo a tafi yace Usama dan Zaid hau wasu a subhanallah dama matashi ne shi bai da shekaru da yawa wasu wasu mutane suka zo suka ce to aya ya Ababakar halifan manzo Allah ka canza wani shugaban mana an gane ko na wannan rundunar tunda shi wannan yaro ne karami sai ce kai manzan Allah ya tabbatar da shi a matsayin shugaban runduna kuma dan gidan Abu Kuhafa shi Abubakar din kenan yazo ya canza ya ce wallahi ba za ku taba sani na in yi wannan ba yace shi zai zama shugaban yace kuma tsaya ga wani abu yace haukan doki da ya haukan doki sai sayyidina Abubakar ya rike igiyar doki ya ce zo mu tafi ni zan marakiya har bayan gari sai ce subhanallah ya halifa manzo Allah yanzu a ce ina kai kai kuma kana kasa kana zan igiya yace a ai lalle kai zaka hau ni kuma in ja yace a ba za ka sako ba ni kuma ba zan hau ba tunda kai din nan nadi ne na manzon Allah so da haka haka za mu ci gaba da tafiya suka ci gaba da tafiya har bayan gari ya yi mai wasiyoyi da yawa masu yawa yawa mabiyan wasiyoyi sannan ya zartar da su suka tafi kaga wannan abu na uku kenan ko zartar da alkawarin iyaye sai kuma girmama abokan iyaye wannan yana daga cikin abin da ake samun matsala babba wani sai ka iske inda mahaifin shi ya rasu abokan iya abokan baban shi ko kawayen mahaifiyarsa da su da banza duk daya farun shi da su zai iya zuwa ma ya wuce su bai masa magana ba to wannan danja ce babba saboda kaddara wannan watan da aka ce abokan mahaifi wanda fa ya yarda da su kenan ba ba munafikan mahaifi ba abokai wanda ya yarda da su wanda ka tabbatar da cewa mahaifinku ya yarda da wani mutumin sa ne to yana daga cikin ci gaba da biyayya ga iyayenka ka rika girmama irin waɗannan mutanen saboda da a ce mahaifinka yana nan a gaban shi ka zo kai masa wulakanci yaya sai ya nemi ya tsine mama to haka yanzu da ba shi nan din ka sani cewar ai Allah yana nan shi kuma kuma shi ke bada sakamakon dama to wannan shine na hudu girmama abokin abokinsu sai kuma na biyar shine sadar da zumunta wacce take da alaka da su kannan mahaifi yayyen shi yan uwan mahaifi yan uwan mahaifiya danginta ya zanto a ga kana ba su wata kulawa ta musamman so duk lokacin da ka je ka zartar da kai kai masa zumunci wa za su tuno iyayen naka da ka zaka ta Allah ya jikan wani Allah ya gafarta ma wani ka ka zo kai zumunci biyu ko amma ku ya tuna ta kai wani ma da wani ai sakarai ne yo sharaban da ya zo nan gurin shekara nawa to wannan kaga baka rika sadar da zumunta ba wanda inda iyayen naka suna da rayuwa sai ga kana haka da ba za su ji dadi ba to wannan shine haƙƙi na na biyar bayan iyaye sun riga sun rasu haƙƙin iyaye yana da girma kwarai da gaske da ka cire haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sai haƙƙin iyaye shine kadai ke sama da haƙƙin iyaye to Allah ta'ala ka ba mu ikon kyautatawa guraren da aka ce mu kyautata din guraren da kuma muke mu nisanci hannun su kuma mu nisanci wannan bi zahir rasul azam sallallahu alaihi wasallam wannan shine kissar mamallakin wannan saniya da aka yanka har aka bigi wannan mamaci ya tashi ya bayanin waɗanda suka kashe shi kuma aka hana su gado su ma aka kashe su to da haka malam sai mu fito
ثم ردت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالمجارة أو أشد قسوة na'am وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار na'am وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace bayan ya gama ba- bayani akan wannan kissa ta wannan mamaci da aka kashe da abin da ya ya kunshi wannan dama mamaci din a cikin banu Isra'ila sai Allah ta'ala ya ce summa qatar qulubukum min ba'di zalim sannan kuma sai zukatanku suka bushe kaukau bayan haka maimakon yadda kuka ga wannan mu'jiza ta annabi Musa an gane ko cewar an tada mamaci a gaban ku yayi magana aka mata yi zuciya ta yi laushi ko amma sai zukatan ku suka ƙara bushewa bayan haka Allah ka gyara mana zukatan mu maimakon ganin abubuwan mamakin ya sa ta yi taushi sai kuma suka ta ƙara bushewa sai Allah ta'ala ya sifanta yanayin bushewar ya ce fahiyya kal hijara su waɗannan zukata naku sai suka zauto kamar dutse kowa da ya san yadda dutse yake zukatan suka kaukau kamar kamar dutse aw ashaddu qaswa ko kuma wato mafi tsananin bushewa fiye da dutse din ma haka wannan zukata sun koma ita ko zuciya busassa tana nesa da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato fa innal qalbal qasiya ba'idun min rahmatillah duk zuciyar da take kaukau ba ta yin laushi to wannan zuciyar tana nesa da rahamar Allah Allah baya son irin wadannan sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa inna lillahi aniyatan min ahli al-ard Allah ta'ala yana da wasu mazubai daga cikin mutanen duniya inda yake zubo alhairinsa akwai su sai ce wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi al-mu'minin mazban ubangijinku shine zakatan bayan sa mu'minai zakatan mu'minai nan ne Allah yake zubo alhairai sai ce wa inna ahabbaha wa aqrabaha ilayhi alyanuha wa araqaha zakatan mu'minan kuma waɗanda Allah ya fi so waɗanda ya fi nan nan da su yana kusanto da su zuwa gare ki wadda ta fi taushi an gane ko ba mai ba mai kaushi mai mai mai mai mai kekashewa ba sau da haka ma'aiki yana ce mana awidu kuluba kuma riƙa ku riƙa ƙoƙarin saba wa zukatanku da taushi ko zuciyarka ta zanto busassa ce domin wani ana ana iya zama halittar sassa haka to yi ƙoƙarin ka saba maka da ka saba maka da taushi saboda abubuwa guda hudu ma'aiki ya ce yana daga cikin rashin arzikin lahira cikin su ya lissafa har da bushewar zuciya yanzu ka duk abin da za ka gani na wani abin girman Allah ko wani abu kai kamar ma kamar ma ba gani ba kawai to shine ma'anar bushewar zuciya in wani abun al'azabi zai faru kai kuma kuma mamakin me kuke kala kai ni ne ban kawai ka wuce kai ba ka ɗaukar wani izina kan wani abin da ya faru ga bayan Allah ko ga makamancin irin wannan to zuciya busassa kenan wannan Allah ta'ala baya son wannan zuciya ya ce da akwai kwadayi akwai tsawon guri an gane ko kuma akwai bushewar zuciya akwai sandarewar ido duk abin ban tsoro ko abin tausayi in ya faru kai ba za ka yi kuka ba kaukau idan ka ba ba magana tausayi a ciki to Allah ta'ala baya son irin wannan ma'aiki ya ce ku saba wa zukatanku da taushi to kuma na daga cikin dalilan bushewar zuciya rashin ambatan Allah an gane ko nisa daga ambatan Allah yana jawo zuciyar mutum ta bushe sannan kuma akwai wani abu kuma wanda yake na zahiri shi kuma shine mutum da ya gama cin abinci tana gamawa sai kawai ka bingire ka kwanta shi ma hadisi ya tabbata cewa wannan abun yana busar da zuciya zuciyar mutum sai ta bushe Allah ta'ala ta kiyaye mu daga wannan kuma kasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarat aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarat lama yatafajjaru minhu al anhar domin daga cikin duwar wasu daga cikin dutse akwai wanda koramu suna kakketowa daga gare shi akwai dutsen da zaka iske yana fitar da ruwa wa inna min halama yashaqqahu fa yakhruju minhu al daga cikin kuma duwar wasu akwai wanda za ka ga ya tsatsage ruwa na ta fitowa daga cikin sa wa inna min hala ma yahbidu min khashyatillah kuma daga cikin duwar wasu akwai wanda za ka ga yana fadowa za ka ga dutse wasu duwatsu akwai kananan duwar wasu masu dan girma haka a saman wasu duwatsu haka nan sai wata sai ga kawai ya fado shine da ma yahbidu min khashyatillah akwai wanda ke fadowa saboda jin tsoron Allah amma ko kuma zukatan naku ba su yin laushi dan ganin irin waɗannan al'amura wama Allah bi ghafirin amma ta'malun Allah ba mai rattana bane game da abinda kuke aikatawa yana sane da abinda kuke aikatawa kuma zai zai maku sakamako akan haka na'am a fatar mu afa ta'maluna an
tadma'una an yu'minu lakum yanzu ya ku mu'minai masu imani kuna tsammanin yahudawa za su yi imani da ku ne kuna tunanin haka wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah gashi kuma an sami wasu jama'a daga cikin su malaman cikin su kenan suna jin zancen Allah da yayi a cikin at-taura littafin da aka ba su kenan na cewar ga sifofin manzon Allah ga yadda yanayin al'amuran shi suke duka sun karanta sun ji sun mai harrifu na sannan sai suka caccanza suka rika caccanza wannan sufofin da kansu don kar a gane shi ba inda aka ce matsakaici ne su ce dogo ne inda aka ce fari ne mai sirki da za su ce wankan tarwada ne inda aka ce yana tafiya da cirata su ce yana tafiya daki-daki haka haka duk sun canza zubobin Allah ta'ala yake cewa yanzu a hakan kuke tunanin za su imani da ku bayan sun ji zancen Allah game da manzan Allah din na zubobin annabi amma suka canza min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi wa hum ya'lamun kuma gashi suna sanar da abin da suka yi wanda bai san abu ba za ka iya mai wa'azi wanda ko ya san abu ya bin abu wannan yi mai wa'azi yana da wahala so da ai duk abin da za ka faɗa sai ka gama faɗi tsab sai shi to ai din na sani din na sani gaba daya ma'ana ina sanar na ƙiyin abin to ya za ka yi da wani al-imam al-busiri yana cewa wa idza dallatil uqulu ala ilmin fa ma za ta qulu an-nusaha idan mutum yana sane ya bace daga hanya to kai mai nasiha mai kai saka ce mashi ya fa sani ba bai sani bane ya zaka da shi wanda bai sani ba shine zaka ga mai kaza kaza shi wannan ya sani da haka a cikin wannan aya akwai jan kunne mai girma tana daga cikin ayoyi masu kwankwasar malamai ita wannan aya suna da yawa kuma ayoyi aya wadda suke jagoranta wannan duka tana cikin suratul anfal idan ban mance ba watlu alaihim naba allazi atina wa ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وأن الآية حتى ما تقرش من يدلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأن الآية ذكرت سوما لم يتكسم أشد آية على العلماء ما في tsananin aya akan malamai wadda ta gwada malami idan yana ilmantar da mutane ya yi hatara ya rika isar da saƙon nan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo saƙon ba ruwanka da ra'ayin wane ya ji daɗi ko wane ku samu fahimta da shi ko wane ya yi murna a'a kawai ka tasa cewar ka isar da saƙon yadda yake kawai wane in ya ji daɗi oho saƙon Allah ne ya sai haranta mashi ba kai ba wane in ya ji zafi oho sakon Allah ne ya fusata shi ba kai ba sai in ka tsaya kan wannan tsakiyar ka tafi sai ka kubuta amma inda ya zanto kana bin ra'ayoyin mutane ko ra'ayoyin mabiya ma to akwai matsala cewar mabiya an gaya masu kaza ba za su ji daɗi ba ko za su tarwace ko za su yi kaza to dama kai ka tara su kai ka tara su kuma sannan akwai wanda ake sanya shi cikin kabarin shi da wani wanda zai ma wani fadanci ko zai ma wani abu babu kai kadai za ka je da aikin to waɗannan kaga Allah ta'ala ya faɗi malaman yahudawa suna canza tsohon annabi alaihi salatu wassalam kuma haka suke gaya wa mabiyansu ko mabiyan nan nasu dama sun yarda da su to shine Allah yake gaya manzon Allah da sauran mu'minai kuna tsammanin za su zo su yarda da ku ne bayan ga abin da ke faruwa malaman sun canza gaskiya suna gaya wa mabiyan san ransu ta yaya so da duk inda kaga al'amura sun yi tsauri da yawa zaka iska akwai makirci akwai makirci yanzu kaga ai makircin da ake yanzu a duniya gaba da musulunci yana da yawa yana da yawa daga cikin su akwai kokarin sifanta addinin musulunci da ta'addanci duk mai hankali ya san wannan ko ba ga ba za ga kokari ake yi a rika nuna wa duniya mabiya addinin musulunci da addinin musulunci ta'addanci ne kawai to Allah waye zai waye zai bi tabbi zai bi ta'addanci to kaga ta bangaren ana so a toshe da'awa ta musulunci suwar yan ta'addani ta'addanci suke koyarwa kuma akwai wani wato shafi da na taba shiga an kai shekara kusan ina tunanin wajen takwas na taba shiga wani shafi da larabci kuma ake rubutu wallahi idan mutum bai hatara ba wannan shafin da na taba shiga kan intanet suna bayani kan musulunci da manzon Allah da alkur'ani kuma a ilmance suna kawo shubha da rikici iri-iri a ɗauko na a ɗauko na a gwara a ɗauko na a ɗauko na a gwara wallahi mutum idan ba takacce ba ne sai ya neme ce wai ko gaskiya ne ma wani kuma da larabci da larabci a kawo maka hadisan manzo Allah a kawo ma aya a kawo aya ta a kawo sun a ce misali qur'ani a'udhu billah hasha hasha lillah misali ya ce ai qur'ani ba tsaye yake koya misali sun fada haka kuma sai kawo dalilan su cikin qur'anin kuma ba wani abu sai kawo daban ba wanda idan wanda shi bai san hakikanin ma'anonin abun ba sai ne mai ga kawo fassara ta zahiri kamar haka take gwada da sauran suka dinga kawo shedana iri-iri to duk waɗannan makirci ne ta yadda za a dakushe mabiya wani addinin don su gane addinin musulunci to amma dama Allah ya ce wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin duk lokacin da ake kulla addinin musulunci makirci to Allah yana mai da makircin ga waɗanda suke kulla yanzu kaga America yana ce sune shugaban masu makircin ko to idan da za a tattaro maka masallatan da ke America sai ka rike baki kuma inda za a nuna maka yadda ake cika masallatan ana ibada a ciki sai ka rike baki ya ishe ka dai babbar cibiyar ta kasuwanci wadda aka kai mahari din nan go ai kusa da ita akwai masallaci ka ta fara masallaci ita ce kuma cibiyar ta kasuwanci na duniya amma kusa da ita akwai ka ta fara masallaci kaga shi makircin nasu ba ci yake yi saboda suna shiryawa da shi kuma me Allah yana maida masa makircin nasu kuma gashi Allah ya ce wallahu khairul makiri to amma fa dole wancan abin da aka faɗi shi ake kuma shi bisadul mashi'a cewar kaddara ta ubangiji bisa bisadul hikima shi kuma yana gwada musulmai dole su tashi daga barci bugawa za a yi ba yana nan a buga a ɗauki bindigawa a irin makamin da suke yaƙar musulunci da shi to irin wannan abin za a shiga a riƙa warware makirci ina fata an gane wannan misali kamar yanzu ba wancan wani shafi na shiga wani ga wancan abubuwan to dole ya zamto musulmai su ba sun bubuɗe wannan shafuka din na mai da martani da ɗaukar waɗannan abubuwan da suka yi siyada yadda in wani ya shiga ya ga wancan a nan kuma zai shiga mai ya ga amsa a can ba za a ruda shi ba in wani musulmi haka ya duba ya ware raunar wani da ya duba sun ga ashe ma duk ga yana an ba su amsa in sun buɗe wata su tasha ne ta satellite suna yaɗa irin wannan maganganun dan akwai ta akwai su ma da yawa ka iya larabci ka yi wata jami'a ka gama kaza baka zo wajen malamai ka san addini ba sosai da ka kalli irin wannan nan ba an samu wani mubarak bala ba a nan kano ya yi rijebar musulunci wai shi ya fahimci ma wai kawai addini duka ma duk ƙarya ne kawai duk addinai gaba ɗaya ƙarya ne saboda tsabagen ilimi ita wai ilimi ne ya ba ta haka saboda haka Allah ta'ala ya ƙara farkar da mu domin gaskiya musulmai da an faɗaka sai dai fatan a ƙara faɗaka duk hanyar da suka biyo kowace iri ya in suka yi na at-tabshir suna yin at-tabshir al-masihi tun zamanin shi Ibrahim yayi wannan magana a haɗa kuɗaɗe kiristoci su haɗa kuɗaɗe a riƙa bi ƙauyuka a samu marasa addini kamar maguza a gina masu rijiya a gina masu makaranta a gyara masu gidaje da sauransu a ba su taki sai a ba su addinin kiristanci ko kuma kun zauna a garuruwa kuna ta sallah ku dai ana ta kiristantar da ƙauyukan gefen ana ta kiristantar da sun gama wannan kuma za su zo cikin gari suna yi an samu mutum talaka likin ya gaza yin komai kun ki taimakon sa sai a kira shi a ɗan mini a baba a ba shi wasu ɗan dubu ɗaruruwa a rika ta hankali shi yesu kaza kaza kaza sai sai ga yana ta nema ya karkata idan tsautsayi ya bada sai sai ga cewa na ya zama kirista kiri-kiri kun ba yadda ku iya da shi dan ko nan garin haka ta faru in gaya maka nan garin haka ta faru kuma ni na sani wanda musulmi ne ya girma kuma ya koma kirista kuma ta sanadiyar irin wannan lallashin da kan hankalin da kokarin nuna za a taimake ka mu masoyanka ne za mu taimake ka yayin da ku kuma ga kunan kun tattara amma kun gaza yi mai kawai kuna kallo da Allah ita ku ka'ida zuciya ta fi karkata zuwa ga ina inda aka kyautata mata to ga shedan yana ziga ga zuciya tana hari ga talauci ga wahala kuma ga ganin ku duk kuna da yadda za ku taimake shi yan uwan shi kuma kun kiya ga waɗancan in ya fada da Allah lahin suwa har da lahin musulmi to dole sai a daga kalla irin waɗannan abubuwa dole kuma musulmai zan to suna da irin wannan kungiyoyi da za su hada gudunmawa mai tsoka su shiga ƙauyuka irin abin da waɗansan 'yan bishara suke cewa su ne a tabshirin basirin su ma su je su yi wannan su jawo hankalinsu su jawo allah ya taka ma wani gwamna ko ba shi na faɗi sunan shi ba dai na faɗi sunan shi za a ce siyasa ta kai amma ce siyasa ne ya yi tunda alheri ne ganduje na kano yana da irin wannan asasawar da ya yi ana shiga ƙauyuka a sai musu shaddoji da injinan markade da waye a babba maguzawa su musulunta sannan a samu malami ya rika karantar da su addini kuma ya biya shi a wannan alhairi ne gaga wannan bai shahidi in ma shi dan siyasa ya to mu dai muna dauka aiki ne mai kyau yayi sauran ma duk irin wannan siyasa ai siyasa ce mai kyau an gane ko to yan siyasa sai ne ta ceto mutane daga halaka zuwa ga tsira ta so da haka duk hanyar da suka bi ya zanto musulmai mun faɗaka mu ma mu riƙa ƙoƙarin ka ba kar kuma ka ce to ai sai wani yayi kira a'a wallahi ku dinnan idan kuna da majalisa kun kai mutum goma za ku iya kwatanta abin da za ku iya kwatanta duk wani abin rashin jarrabawa ne yanzu misali wannan masallacin da muke ciki wanda ya san gurin nan shekaru takwas baya ga ciyaman nan zai tunanin za a yi wannan masallacin haka a daidai lokacin da aka yi shi kai ne lokacin ma wanda suka fara yin tunanin yin abin da suka faɗi man ni har ma dai tunanin cewa dai su ɗan jira dai kawai amma wasu tsirarin mutane ne suka ce kai ayi kaza ayi kaza ni na yi kaza ba wani ya ce ni ma na yi kaza haba nan da nan kawai sai aka ce a zo a fara kar a rushe shi amma a zo a fara shatawa a kira injiniya ya rubutun kaza kaza sai gashi ma abinda aka ya fi yadda injiniyan ya rubuta kai ya ma kusan ninka kuma ya ninka to inda ba a yankura ba ana ta jin tsoro da har yanzu cikin wancan masallaci mai kuku da haka ana cewa kuɗi ne da to da ana ganin ba kuɗin a hannu an ga miliyoyin kuɗi kuma babu su a hannu inda an ji tsama da an ji tsoro da haka za a yi ta zama amma da ba a ji tsoro ba sai gashi abin yayi da so da haka duk iya bakircin da makiya suka shirya yadda za su toshe mabiya daga bin musulunci to a shiga wannan tsarin don a kishiyance su a gawo mutane su zamto su yi karɓar musulunci Allah ta'ala ya samu dace ba mu za ayoyi da yawa yawa bai amma dai bayanan da suka nuna haka Allah ya amfani da mu da abubuwan da mun karanta Allah ta'ala abin da muka sani Allah ya kara mana aiki da shi wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure Allah ka sanar da mu da kuma ya fi mana magabatan mu da malaman mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka masu gafa da mu da sauran magabatan namu da sauran malaman namu Allah ka sa mu ka da imani Allah ka ba mu alherin da ake samu cikin watan Ramadan duk wani sharri na duniya da lahira Allah ya mana garkuwa da shi Allah ka gyara mana kasan mu ka ba mu zaman lahiya ingantacce mai dorewa kuma gyara mana shugabanninmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama ina ga sai mu tsaya nan wuri idan akwai tambaya cikin minti daya ko minti biyu kila muna iya amsawa kafin addu'a wata wata da ba da shawara a rika ba da filin tambaya in ko babu shi kenan sai mai addu'a wa alaikum assalam na'am na'am gaskiya ne alhamdulillah jiya ina tunanin kila ko shi ciya mana bai bai zo nan ba kila ko kuma sauti bai kai ba saboda jiya muna da matsalar sauti kagakin mu ɗaya ke yi jiya amma yau an gyara sun zama guda uku ke yi ɗayan ma zuwa gobe za a kwanto shi za mu ga yadda za a gyara shi to alhamdulillah amma ba za a ƙara maimaita saboda alheri sahur aya qur'ani da cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sadaqallahu al-azim Allah ta'ala ya ce ku ci abinci ku sha abin sha har sai alfijir ya hudo iya lokacin da za ku tsaye da cin abinci ke sai sai daga nan kuma sai ku suka azumi zuwa dare dare din shine faduwar rana kaga wannan nassin qur'ani ne wanda bai buƙatar wani tawili ba sai an ku ku sha ba har sai kun ji an yi asalatu a gane wannan ba sai kar ku sha ruwa ba sai an kira sallah misali ne hudowa alfijir faduwar rana kuma hadisai da yawa na cikin muwatta malik hadisi na nan iza adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sahih haka banza Allah ya faɗa idan dai har wuni ya kare dare ya fuskanto rana ta fadi to mai azumi ko ya ci ko bai ko bai ci ba azumin sa ya kare ko in ma ka zauna a haka da ko kake yi kawai rana na faduwa azumin kowa ya tsaya kawai ko ka ci ko karka ci oho an gama azumi ne in ka ce kai kai ta gana ta wani iya yi wai sai an jima oho dai an dai gama azumi yanzu wannan dako sunan shi kun baka shiga cikin ma'aiki yana cewa ku rika gaggauta guda baki haka yace baka shiga cikin wannan layin kuma akwai inda Allah da kanshi ma yake cewa mafi soyuwar bayo za a gare ni wanda suka fi gaggauta guda baki baka shiga nan gumba amma kai kana iya yi kana tunanin kamar masu mayi din kan lokaci kamar suna yin shishigi kuma kai ne ke yin shishigi ba ka sani to wannan kenan da haka a yanzu tsakani da Allah akwai hadisin Zaid bin Sabit da Anas bin Malik dayan su ke cewa daya dan ban yi ban yi ta hakiki ba zan cewa ne ya ce mu da dayan su ke cewa daya duk sabai ne mun wanda daya yake cewa mun yi sahur tare da manzon Allah sannan ya muka tashi muka yi sallah sai ɗaya yake ce mashi to wanne gwargwado ne tsakanin gama sahur ɗin kudin da ta da sallah sai ce gwargwadon karanta aya hamsin wasu suka ce to kamar gwargwadon minti sha biyar ke alfijir a yadda na gama su yi suna kamanta duk da ba ma dogara ga kan wannan ɗari bisa ɗari amma dai yana da kyau yadda suka rubuta yana guduwa biyar da minti bakwai zuwa da minti takwas haka yake guduwa to kaga in so samu ne mutum ya tsayar da sahur ɗinsa tun biyar ko ƙasa da biyar in kuma ta koke wata rana baka tashi ba sai biyar to yi sauri ka ci zuwa biyar da minti biyar ka daina kawai ka haƙura sai ka kubuta da kuma rana ta fada sai kai buɗe baki in dai ka tabbatar da ta fada a lura da wannan in ka tabbatar da ta fada sawa'un an kira sallah ba a kira sallah ba wannan ba shi bane ma'auni sai dai illa iyaka abin da muke dan so muka ce a zalika bari sai an kira sallar dan idan aka buɗe wata kofar ga musamman yadda ga damuna tana nema ta shigo ko mutanen mu akwai yan gaugawa wani da ya ga hadari yayi lum ila ya dan tashi daga bacci ya duba to sai yana yi neman ruwa ya sha to gara in koyi jira aka kira sallah ba kaga ladan ba zai kira sallah ba shi sai ya tabbata to sai dan dan wannan kawai amma wanda ya tabbatar da rata ba da ya sha ruwa kawai da aka damar da ake shawarar da ake ba masu azumi duk inda biyar sai mutum ya tsaya in ta kuke biyar da minti biyar mutum ya tsaya Allah ya sa ba su to mi ta ta karshe da lokacin ba ya kare na'am lokacin tsakani da Allah duk lokutan sallah bai kamata ɗari bisa ɗari ana dogara da waya ba na sha faɗin wannan magana don ba ita bace ma'aunin da manzan Allah ya bari ma'auni na kaza da kaza da kaza da dai su tun da masana ne suka zo suke wani rubutu kuma ana ganin suna dacewa a gurare mafi da yawa to dan mutum ya yi wannan kuma kaga babu kalubale da excellency sai ka bi saboda ai ana duddubawa din ai ba wasu din ake lura ba kadai ana dubawa din a lura da yanayin huduwa alfidar din duk abinda aka ga sun yi ba daidai ba za ka ga an yi salin din su mhm na'am ya to ga wannan kuskure ne dan zai yi a ce misali yau da gobe biyar da minti takwas sai ka kuma jibi da gata kila da minti bakwai ko to bi ma'ana mutum ya rika bibiya kar ka ce misali in har zaka bibi irin wannan tsari ka ce in na gani yau shikenan har karshen azumin duka haka zan zai ta yi in kai wasa sai ya zanto kana cin abinci a alfadar ya riga ya gudu saboda wani lokuta yana raguwa ne da aka dole sai ka rika bibiya kusan kullum su ga ya aka nuna ne الله تعالى يسامحك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم